إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗuwarmu a markas ahadu suna wal jama'a wanda ke yangwal karkada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar. Yau muna talata biyar ga wata na sha'aban hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da hudu ga watan biyu dubu biyu da ishirin da biyar insha Allah za mu yi darasi na arba'in daidai a cikin littafin fikin suna na sai da sabik insha Allah ina ga darasin da za mu tashi salatu la'asari hiya salatu ustako za mu yi bayanin akan sallar la'asar ita ce ake kira salatu usta ya kawo fadar Allah subhanahu wa ta'ala hafizu ala salawati wa salatu usta wa kumulun laƙanitin ya kawo wani aya fadar Allah subhanahu wata'ala ya umarnin ku kiyaye salloli kuma da salla mai hiciya wace ta tsaka wannan akwai manganojin malamai magabata wata salla ce salatu usta wasu ce asuba wasu ce azhar maganganu daban-daban dai to ya kama kwanan baban dan yanke maka magana akan wannan mas'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya hodi karara salatu wusta da ake magana kanta wannan hit sallah muhimmin ta ta sallar asar kuran shi zai ka maka dalili kan haka sai ta wa qad ja'at al ahadith as-sahihatu musarrahatun bi anna bi anna salat al asr hiya salat al wusta yace hadisai sun zo kuma ingantattu wanda sun inganta kuma musarrahatun masu bayyana karara ba wata shubaha sallar la'asar ita ce sallar salatul usta wani hadisin shi zai kama kasu ya ce fa'an ali radiyallahu an annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kala yau mal'ahazab mala Allah ƙuburahun biyutahun nara kama shagaluna anin salatul usta حتى غابت الشمس رواه البخاري ومسلم ولمسلم وأحمد وأبي داود شغلونا عن صلاة وسطى صلاة العصر رواية هركو تا إمام البخاري هكا مسلم سيدنا علي رضي الله عنه كي النبي صلى الله عليه وسلم يا وانا مغنى يوم الأحزاب a yaƙi da aka yi na azab na ganuwa ko garu rami da aka so a zagaye madina da a mustaran dangi to a cikin wannan aiki annan salama aikin rana ta azab ganin a wannan abin da ya tabbata duk da na ya takaita maganar ana cikin aiki ne na rami da za a tsare za sa hijabi tsakaninsu da mushirkai a yi ganuwa yadda kasa bisa bata tsallakuwa ko mutum bai iya darawa shiga ana cikin wannan aiki ne aiki ya yi zai annan sallallahu alaihi wasallam da sahabbai duka suka mance ba su yi bala asa haran ta wada aiki ya zai kurum to shi ne bayan an gano da ƙur'an hada an ranta hada baibal asar shi na sallallahu sallam ya ce mala Allah ƙoboran wa biyu ta nara Allah cika gidansu da kabarbarinsu da wuta kila musu azaba duna lahira ya yi roƙi Allah subhanahu wata'ala ya musu wannan addu'a ya ce kamar shagaluna an salatusa kamar suka ɗauki hankalinmu muka bar sallah mahihiciya sallar lasa ba min sallah ba hatta gabata shams har rana ta fada wannan lafazin da ruwa da imam bukari ta imam musulun akwai wani lafazi daban wata ruwa daban ta musulun da imam ahmad da abu dawud can lafazin da ya zo da ya yi magana cewa mala Allah quburahum wa biyutahum naran kama shagaluna an salati usta to ta shagaluna a wannan lafazin ta yi kama shagaluna an salati usta salatul asr kamar suka dauki hankalin mu a sallah mahiciya ita ce sallar la'asar annabi ka sunan la'asar kenan shi ma abin da suka maka kama sunan la'asar da banza Allah yi kenan shine ke bayyana da sallah mahiciya sallar da asar baya ya gabata akan babam na karshe na yace sallar annabi ta duk wanda ta huce mai aran nan habita amul aki shalala ci gaba daya wanda da asar asar ta huce mishi to ya aikin shi lalace a karanci na ranar na ina dai a karanci dai aikin ranar kai asara shi shine magana dai ka wannan ruwaya to bayan kaga nan ruwa ta sayyidina ali a kuma abin kuma da ya inganta akwai irin masu wannan yansu masu ishirin ne su alburda suna kawo wani labarin cewa ko ya mara inganci kan abin cewa na sallallahu alaihi wasallam a wannan rana ta azab yana cinye alini yana barci bayan la'asar rana ta hada biyu ba la'asar da manzan sallam ya tashi sai ya ce subhanallah bayan ba la'asar sai ya ce a milomin rana daidai kayan ta hada aka mai dubi ranar ta yi baya ta yi baya baya ta yi baya baya ta zo tsaya na bi sallar la'asar tukun ta faɗa daga baya wannan shi ne kamar da kace kamar da kace wa laqad mai kace muke cewa lafazin suke cewa laqad aqaba na shi ba da ba da barat laqad aqaba latna wa gunubi fa da barat suke cewa ya ta je wajen hadawa ta yi baya baya ranar to wannan ruwaya ruwa ce mara tushe mara inganci annabi sallallahu alaihi wasallam ruwa ta cikin bukhari ya bayani ba annabin da Allah salada mai rana sai wani annabin na yaran Musa alaihissalam shi kaɗai ne Allah tsaye da mai rana dalilin fafatawa ya yi kora ta buɗe bitul makadis wanda kuma wannan kora ya yi ta a ranar juma'a ne su kuma addininsu ran juma'a ran subudu ba komi ba yaƙi ba kasa ba komi ko da ba za Allah to shi kuma ya yi kora ganin zai gama da kahurai buɗe bitul makadis sai ga rana ta fada shi ya ce ya rabbi rana ta umarni mana ba umarnin Allah Allah tsira mata hiyarta sa'a hain ida annabi ta shi kaɗai aka aka salar da rana ta kyau haɗawa hai ida abin da ya ida amma annaba kawai kenan annaba mai ba kuma da nan kin ma shi aliyun aka ce ya abin wa to ali ya ba labari annabi sallama rana sai ta fada amma yayi addu'a Allah tsine masa albarka sun cika Allah cika mu Allah cika gidansa da wuta kuma an sallar wannan bayan ana ba ta dawo ba ba su magana wa an ibn mas'ud qal حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احتمرت وصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشى أجوافهم وقبورهم نارا رواه أحمد ومسلم وابن ماجه اللفظ da ya kawo wannan ruwaya ta ibn Mas'ud cewa mushrikai sun tsare annabi sallallahu alaihi wasallam an salatul asr akan salatul asr bai ba hatta tamar shams wasfarat hadara ta ja ta fasa batsa kun ta fada mata ruwa shine garin garin magana kun to ne abin da kike so kawo almuhim manzo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shagaluna an salatu usta salatu asar sun doki hankalinmu akan sallah mahiyiciya ita ce sallah la'asar na bici sallar la'asar kaga nan ruwaya ta sayyidina ali wadda imam musulmi ka bukhari ya kawo ba ka sunan kasa ke amma ya ce sun doki hankalin haran ta fada ko to nan ya kama sunan sallah amma ta ibn mas'ud ruwa ibn mas'ud ta kama sunan sallah anan ma cewa sallar la'asar ce wannan salatu mustakin kuma anan ma nabi ta bala Allahu ajwafahum quburum nar Allah ya taka tukunan su da kabarbarin su Allah ya taka su da wuta shin ta yi jawafin ko ta yi hasha a jawafin ko mala a dan ɗaya ne a cika da kudin mana Allah cika tukunan su da kabarbarin su da wuta an marwaya ta imam amur jaka imam muslim da ibn majah yanzu dai mun ji salatul asar ita ce sallah ta tsakiyar da musalla mai hijiya wata ke da a cikin sallah balabiyar ma ita ce mahi muhimmanci ko mai kima a cikin sallah balabiyar ko yana samu a ci abin da yi sai bayan yanzu dai mun kare lokaci na sallah ta la'asar iyaka dai rana kayan ta wada laihi ne a kai ta kusan haɗa rana na biya magana irin sallan munafukai ce sai ta kusa tun an ce raka ɗaya man ka samu kayan ta haɗa ka samu sallah ya sa bubbuga ce la zikrun la illa qalilan ba ambatan Allah bubbuga ta amma in mutum duk sakakin da in dai har ka samu raka'a ɗaya kai ukun daga baya ka samu al'asar da gana kenan dan da yinta a farkon shine yayi sai ce waƙatu salatul magharib yanzu wanne ne lokacin sallar magharib shi za mu ji insha Allah duk wannan bayani ne akan mahimmanci lokaci kuma dan shine jigo na sallah a cikin lokaci wata faralla ce mai lokaci da aka kayyade kuma so mu san wannan lokacin wanne ne annabi ya kayyade magana kenan mun ji ayoyin qur'ani kuma zuma jin hadisi kan masala bayan yasa a jumulce kuma yake wadar musu dalla dalla ko ta sallar da nata yace yadkhulu waqtu waqtu salati al-maghrib idha ghabat ash-shams wa tawarat bil hijab lokacin magariba yana shiga lokacin sallar magariba in rana idha ghabat ash-shams rana ta ta hada wa tawarat bil hijab ta bace da hijabi kenan ba a ganin ta kurin ka san mai ake kanan kalma ce wani tarar bin hijab rana takan hada a muka ce hadawa ko alguru za ka ga ta ta hina kamar ta hada kana kallanta ke kamar ta hada wani wuri to amma akwai wani lokaci lokacin sanyi akwai lokacin da kana kana kallanta haka bayan ta hada kana kallon ta kun kun ta bace amma ana muna da yanayi dari da zahi wanda yake cikin hili gane ko cikin karkara ko kana ta a cikin mota sai ga wani lokaci ranar gata kana kallanta ba hada ba ta yi mana kar kar kun da kudin har ta bace to shi daga cewa magana mata zagabat ko tawar bi hijab ta ganin ta ta ne kudin ta bace maganin ta ne akwai su daga kaman ta hada kin ne to shi da kullun halin dai ranar ta bace yace daga nan shigar shi ne hadawar rana daga ayamma ta bace wa yamtaddu ila maghribi shafaq al-ahmar lokacin magariba iyanan tun ka haɗawa rana har ya zuwa ɓacewar wannan fasa-fasaja na bayan haɗawa rana kiran ya nemi rana ta ɓace a hasken wannan na yamma babu shi matuƙa akwai haske a yamma ko ja a yamma lokaci bai shiga ba shi ne wani malami mai shirin akadari da jimawa ya yi tambihi kan masaloli a nan ƙasashenmu ya ce mutane suna wasa da addini kamar suke wasa da akan titi ya kawo masala ya lura kasashen kuma haka ne da yawa ce akan abuka sallar magariba kayan bacewar wannan ja gajen nan amma ana sallar isha shi kun bacewar ja shine bacewa shine shigar lokacin isha magariba ta kare kinan magariba har wannan ja inda aka wannan ja iya nan magariba tana nan iya bacewa magariba ta kare shi ne magana kenan lokacin iyana har zuwa bace lokacin da ja bace kenan magariba ta huta isha ta cika kenan ko wanda bayani zai shabin zo kan kama shakin sha Allah sai ya ce wannan magana ya yi ta ta magariba na yi bayan waɗa rana da hadis abdullahi bin amar annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qala وقت صلاة وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق رواه مسلم eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin sallar magariba in rana ta hwada iya nan malam yasqutu shafaq matuƙa jabi bace ba kidan ya bace akwai shi babu shi lokacin magariba iya nan matuƙa jabi bace ba iya bacewa babu shi magana kenan wa ruwiya aidan ana abi musa أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن واقت صلاة فذكر الحديث وفيه فأمره فأقام المغرب حين وجبت الشمس فلما كان يوم الثاني قال ثم أخر حتى كان عند سقوط الشفق ثم قال الوقت ما بين هذين abinda ke ruwata abu musul ashari radiyal anhu ya bada labarin cewa wani mai tambaya yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya akan lokatayya na sallah hadisi ne dogo ya zo da garin su ya zo tambayar lokacin sallah annabi ya sa ya bi sallah amma ya yakace ne ya gani yanda lokacin sallah yake a ranar warko annabi sallah a duka wacce da akan lokacin ta to ita wata magariba ita magariba fa aqama al-maghrib aita fa zakara alhadisa kenan ya ambaci hadisin fihi a cikin hadisin fa amarahu annabi muni fa aqamun aka tsaye da magriba hina wajabat shams lokacin rana hadawa ya umarni aka kira sallah amma na aka tar sallah tana hadawa falamma kan yawm thani a rana ta biyu ba ta da sallah ba hatta kana inda su kuta shafak sai daidai bace wani ja menene a baya a lokacin sallah hadisin jibril ai kaga shi jibril an ce magarba zawa guda mata tana hadawa yake zawa duka biyu to nan kai wannan ruwaya tana karantar da kai a halitta yanda aka ma sauran halitta kai magarba karshen lokaci inda cikin lokacin ba lahi bane ba ya kama ruwaya na sallah salama ya karanta da wani lokacin sallah amma akan magariba ranar huruku tana hadawa aka tada ya kama aka sallah rana ta biyu sai da wannan daidai bace wanja kenan an jata kenan ba a yi ta ba daga hada rana magana kenan shine halittin hakan ne ga maka kuma sun makar da ya magariba daidai hadawa rana sai mu zalace ma wannan bawan Allah alwakatu ma bai na hadain lokaci na magariba tsakanin wannan lokaci biyu daga daidai hadawa har zuwa daidai bace wanja kenan wanda ya salla cikin wannan interval tsakiya ya salla a cikin lokaci magana kenan shi ne alwakatu ma bai na hadain lokaci na magariba abin tsakanin wannan lokacin salla guda biyu kenan bace tsakanin harkon shiga hada rana da na daidai bace wanja wanda kai anan kai sallah a lokaci qala an-nawawi rahimahullah fi sharh muslim imam muslim imam an-nawawi cikin sharh muslim ya bayani da kiyama ya ma sai muslim shari a can ne yake cewa wa dhahaba al-muhaqqiqun min ashabina ila tarjil qawl bi jawaz ta'khirha ma lam yajib shafaq imam an-nawawi ganin can ko shi ba shafi'i ne yace ma ashabuna ne shafawa na ce kuma yawa malaman hadisi shafa sun yawa ya ce da dama cikin malamai masu haƙiƙin masa'aloli cikin abakan sun tahi akan rinjayes da fadar halitta jinkirta magariba malam ya gabi shafaƙ matuƙa shafiƙi bai bace ba kiran ba laihi ba ne ba in dai ya bace ba a ɗan ƙara kan magariba yi ta ba laihi ba wa annahu yajuzu ibtida'uha fi kulli waqtin min dhalik darasin kenan annabi sallallahu ya salla nan yana kuma yace maka ma baina hadaini waqt tsakanin wa'annan abin biyu kenan shine kace maka kenan tun daga cikin nan duk lokacin da ka tada sallah a ciki ya halitta ba kai lahi ba magana ya halitta kai sallah cikin wani tsaka tsakiyar amma matuƙa jabi bace ba ya ce wala ya a samu bita akhiriya na awal lokat bai laihi ba da ka ja magariba daga hada da ka dan kara in dai jabi wace ba ba kai ba laihi an awal lokat akan harkar lokaci wa hadha huwa sahih wannan ita ce magana ingantatta ta a cikin lokacin da aka yi dai lokacin da kai sallah ba mai zargin ka da lahi ya ce wannan shine ingantattan magana au as-sawabu alladhi la yajuzu ghayru wannan shine daidai wanda ba abin da zai halitta a kawo kishi shi ta gaskiyar magana kurin lokacin da ya kayyade daga hadawa zuwa bacewa inda kai sallah kurin kai zuwa kenan bace wajen inda ka sa magarba ka sa magarba kuma a lokaci kuma kai lahi ba magana kenan ya ce wa amma ma taqaddam min hadis imamatu jibril annahu sallal maghrib fil yawmayn fi waqtin wahid hina ghabat ash-shams fa huwa yadullu ala istihbab at-ta'jil bi salat al-maghrib wa qad ja'at al-ahadith musarrahatun bidhalik nan fiqi ne so kan da kai ya ce irin abin da ya gabata na mala'akar jibril yawa annabin limanci na wannan salloli cewa annahu sallar magarib filiyomi ya sallace magariba a kwana biyu da zo da zo nan ya zo sake zawa a yi kwata sallar zawa biyu ko mun karanta baya sallar da aka farta sallar ya sauko an sallar aikace aka sallar a zuhur la'asar a farkon lokaci haka magariba isha haka duk aka lokacin kwana na biyu sai ya kai su ƙarshen lokaci ko ci to amma magariba duka zawabi da jibril a harkar lokacin gizawa amma kan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yayi lokacin biyu to yace wannan abin da ya gabata na limancin jibril alaihi salam annahu sallar maghrib fil yawm ya sallar magariba a wannan kwana biyu da yazo fi waqtin wahid a lokaci guda yazo wannan magana ya salla duka a lokaci guda a kwana biyun shi ya salla hina garabat shams lokacin hadawar rana fahaza wannan magana ta zawo jibril a lokaci guda duka ranar biyu saɓan sauran sallolin ya ce wannan magana na ta zawo jibril sau biyu a zawa guda da yawa magariba iya shirya suwa alastihibabu ta'ajil bisilatul magariba iya karantar da mu an so ashe ita sallar magariba a yi ta da wurin shi ya yi magana a yi ta da wurin shi ya yi amma an kayi a cikin mun an kasa a lokaci amma wane ya yi yin ta da horko shi ya yi kuma ya ce wannan yin ta a horko shi ya yi bayan wata magana ta jibri ka aiki jibri aikace akwai hadisai shine tokar jatul hadisi musarratun bizalik hadisai sun zo karara masu bayyana bayanin na yadda aka so a gaggawa ta sallar magarba daga cikin hadisan ya ce fa sa'ib bin yazid anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tazalu ummati ala alfitra ma sallaw al-maghrib qabla an-nujum rawahu ahmad tabarani abinda ke wannan wata sa'ib bin yazid yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tazalu ummati ala al-umma ta ba ta gushewa tana nan kan sunna haka ta zama amma ma sallawul magariba kaidushi matuƙa ba su bi sallar magariba matuƙa sun sallar kai matuƙa sun sallar magariba kahin keta watar mamu na mine ne kenan a yi ta da wuri kahin dare shiga kenan yin ta da wuri wuri ya yi lada kahin duhu ya shiga a fara ganin tauraro magana kenan sai ta maka magana mustahabbantar da yin ta da wuri shi yayi kuma hadisin jibril zawabi da ya a lokaci guda iya karanta da mu da haka yin ta a lokacin guda ke na farkon shehi nan dai mun ji cewa al'umma wannan tana cikin tana cikin kan fitara ta sunna matuƙa za ta yi ma'ana za ta yi sallah ta magariba kahin ketowa alfijir rawu ahmad mutabarani وفي مسند الإمام أحمد أنا أبي الأيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا المغرب لفطر الصائم وبادروا طلوع النجوم كوي صلاة المغرب لفطر الصائم lokacin cin abinci in mai azumi ne ai azumi suna ana kiran sallah musabi ne da gaggawa sha ruwa kaka shi kada ma kaka jinkiri sai ya ce masu annabi ya ce ku yi sallar magariba daidai cin mai azumi shan ruwa mai azumi kada na ya koma ruwayoyi wasu ka suka yi bayanin an so a jinkirta ta magana kenan an so maka ta an so a yi ta da wuri kai an yi so a yi ta da wuri an so a gaggauta ta kai eh hujja ce ta an so a gaggauta ta da manzo annabi ya ce sallu maghrib lifita za ku yi magariba daidai cin abincin mai azumi kina bude baki wa badiru tulu'un nujum ko ko rigayi keta wa turmamu kenan kahin turmamu dare ya shiga a harkar turmamuwa maza maza ku yi magariba to wayannan duka ta suna kawo cewa an so a yi ta da wurin amma ku halitta a kai ta kusan ƙarshen magana kenan sai wa fi sahih muslim قال رافي بن خديج قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا وانه ليبصر مواقع نبله iya haɗin gaggawa sallar suke ce mukan yi sallar magariba bayan mun ƙare ɗayan mu zai huta daga masallaci ya juya yana ganin inda kibiyar shi ta fada sanda zai halba kibiya zai ga ta fada me kenan akwai sauran haske dare biyu ma magana ke duk wannan wai ya karanta da kawai na yin nata da wuri ne wa fi wata ruwa ta musanad an salmata bin akawa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-maghrib idha gharabat ash-shams wa tawarat bil hijab salmata bin akawa yake cewa manzon sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallama shi da kanshi iya sallatul maghriba in rana ta fada ke tana hadawa ta bace hijabi ba ganin ta shikenan zai sallama garba dinai na magana ce ta an so a dan ayi ta kai da wuri kahin lokacin karshe shine yayi lada sai waqatu waqatul isha lokacin sallar ishawa yace yadkhulu waqtu salatul isha bi maghrib shafaq al-ahmar wa yamataddu ila nisfin layin ya ce lokacin sallar isha yana shiga bimagibir shafak ahmar da bacewar ja da ya saura na hadawar rana in ya bace shikenan tun daga nan wa yamataddu ila nisfin layin iyanan haye zuwa tsakiyar dare a yanzu yaushe ne tsakiyar dare kusan sha biyu na kusan an tama da shida na mako zuwa da kenan sha biyu da ishirin da wani abu gan a yanzu tsakiyar dare kenan har yi zuwa sha biyu a yanzu amma wa shi ne karshe wa dai zama ga magana biya nan shi zai kawo magana masu ganin sallah tana nan ha asuba bayan ka ruwaya annabi sallallahu ya ce sallar isha tana nan har zuwa nisfin layl shine karara yanzu dai kan wannan magana da yi ta lokacin sallar isha hadis aisha radiyallahu anha tana cewa kanu salluna al'atama ta fi ma bayan an ribar shafaq ila thuluthal layl al-awwal aisha take cewa kinan sahabbai da annabi sallallahu suna sallar isha fi ma bayan an ribar shafaq ila thuluthal layl tsakanin bacewar ja daga nan zuwa sulusun dare na horku da misali kenan kaga kare shida zuwa ka kenan kare tara zuwa goma dai a takaici tara da ishirin a take hada ko kaga a yi bakwai takwas kare tara kuma a ce zuwa tara da rabi an shiga sulusun dare na farko kenan zai kare za a shiga na biyu na tsakiya to kenan iyajen ta haka da an ce su sukan ja sallar isha har yanzu a fara barci ma na yakan ja sallar isha kwarai wasu fara barci ma don su asali suna cin abinci bayan magarba bayan magarba aka cin abinci kullum shikenan haka ce al'alarsu shi sa isha na biki magana ma ka a yi don me ake cewa ka a yi barci ka a yi kaza kunna an kare ka yi barci shi sa kira a bari an kare isha ta kwaye barci ya hana barci kayan sallai ta isha da hira bayanta sai yanzu dai nan mun ji lokacin isha iya harawa da gabace walja to kayan nan magana kenan shi magana da wancan malamin akadar yake yi mishanin hadarin wannan kenan magana ta in za a sallar isha dole ko a ina ne ka tabbatar da wannan ja na yamma ja ya bace mataka akwai ja a yamma ko haske wannan na yamma kenan isha ba ta shiga ba ka yi gaugawa don akwai da yawa ba ruwansu ne kusa da aiki da mantar mutane mahi yawa kurin muna sallar magaraba karfe shidda ko shidda da rabi ko kurin lokacin ya wani ba ruwan shi da dibawa ya canza canza ba kurin zai kiran sallah ko da akwai jan balle ta isha ma dama a jihar ta mai za ka yi ta da wuri ko da ana cewa gaggawa sallah a lokacin ta da gaugawa amma ta sallar isha tana cikin hususiyarta da ita da azuhur a lokacin zahi da isha da asuba a lokacin zahi da azuhur lokacin zahi an huda su daga cikin hususiyar lada a harkar lokaci a wannan su an hihita yin su daga ƙarshe mana lokaci a ƙara musu a ja su a zawar da isha an yi son jan su a bayan lokacin farko bayan ya gabata satar da ya gabata ta wannan ruwaya ta nan sallar sallar iya suna sallar sabbai suna sallar isha tsakanin ɓace waja da zuwa sulusun da na farko ruwa ta imam al-bukhari wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه كاجي مزانا صلى الله عليه وسلم يتي إن بعد أن بكان تاوى الأمة تابا دانا مسو أمرنا جنكر تإيشاء har suka yi ta sulusun da na ruku kai tara kina misali zuwa kare goma to amma me yasa bai ba dan zama akwai kumci a ce mutum ya barci da yasa ya kwanta huta a ce kai sallah kai ma'ana bai sallah kai tara kware goma ya barci da kishi to a saka ba da amma kenan menene abin da yayi a jata akan farko shi yayi yace rawahu ahmad wa ibn majah ko nan ne ko wa tirmidhi wa sahahu wa ana abi sa'id qala انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بصلاة العشاء حتى ذهبنا نحو من شطر الليل قال فجاء فصلى بنا ثم قال خذوا مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضجعهم وإنكم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها لولا ضعيف الضعيف وسقى مستقيم وحاجة ذا الحاجة لأخذت هذه الصلاة إلى شطر الليل رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي وابن خزيمة وسنده سيء abin da ke wata abu sa'il al-khudri yana cewa intazarna sala intazarna sallama lailatul bisat isha wata ran mun jira annabi sallama akan sallar isha kin sai ta jira sai ta jira hatta ta ban hawa min sai kusan rabin dare ta yi kin zo da ruba kala faja a sai zo bayan rabin wani bangaren dare ya ta ce nan rabin wani bangaren dare ya ta yi da ya zo fasalla bi namun salla sun makal sai bayan salla ya ce musu huzu maka'ida kowa zama da ke kowa ya zama inda yake shi ne huzu maka'ida ku ya ce fa'innan nasa kada aka zo majiyahun mutane saura tuni sun yi salla sun kama shi huda shi ne masu jama'a na makoncinsu tuni mutane kiran ba ku ba sun yi sallati ne sun kama wurin kwanciya cito innakum lan tazalu fi salatin muzutarzuwa nan muzutarzuwa munzu kaza kenan tun da shigowar ku da kuke jira yanzu tun wannan jira da kuke har a yanzu lokacin sallah kuna cikin sallah ne magana kenan lan tazalu fi salatin mutatatamuwa mataka kuna jira wannan sallar kenan da ga musu fadala zaman da suke suna cikin lada kuran yace laula da ifa in ba da raunin mai rauni ba wasu kamun sa kiyam da rashin lafiya mara lafiya wa hadis da haja da bukata mai bukata an ba da wannan bukata akwai mai bukata akwai mai akwai mara lafiya akwai mai rauni bai iya jira in ba dan shi ba la akharatu hadhihi salat lashi da na jinkita wannan sallah har zuwa tsake daren ayi ta karshen to akwai matsala wannan abin shi yasa kenan amma abin da yayi canza kai ta amma bai kai ta ba dan kai ya kunta za mu sai ci rawahu ahmad wa abu daud wa ibn majah wa nasai ibn khuzaima kuma isnadin hadisin ingantacce ne هذا وقت الاختيار malamai wata ibara su zinan shi ya maka bayani akan wannan hadisi iya da isnadi kyakkyawa amma wai cewa wannan hadisi isnadi kyakkyawa ba shi bane ba hadisi ba ka dauka shine ingancin hadisi iya hadisi ya zama sahihi ne amma ko shi zu ko mi lahiya lau me sanadi ba wani wani ba duk su ka labarin gaba duk gaba ɗaya na yaddawa ba wani abun suka dukkan mutanen kwarai ne adale ne dukkan shaida musu amma samu shuzuz ta ga wani ruwa an ce amina ta gihi ba aiki da ta sama anan shi ne tabbatar kan ta tabbata menene a shuzuz misali yanzu a ƙa'idar malaman hadisi malami iya da almajirai misali da dama sai almajirai shi suka wani labari malam wani ya ce kaza kaza kaza ni misali malamin guda ga shi ni na ce ga abin da ya ga mini wannan ya ce ga abin da ya ga wannan ce ga abin da ya ga mishi kai he ka ce ga jama'a mu duk da kai ma cikakke ne ba su kanka amma a nan ka kawo magana sabanin ta mu biyu ko mu uku kai ta kai to daban ya to wannan hadisin shazini kai ba a suka ga magana ka yanzu ba tana matsala ya dauki tamu da mu muka yawa ko kuma ratabkin dabbata idan malaman hadisi ya ce a ce awa ne ya wannan kaza to anan ma kai ka hodi ni na hodi kuma na guda ce akwai wata da mata kaza don malamai su diba a cikin waye dabar ya ce na wanda shi ne a wanda a takaice da hanyoyi ne na kenan ka ce da akwai wata misali ba a ce rijalun sahi a ce ba a rijalun rijalun sahi wata rijalun kenan hadisin rijalun sahi ne duk wannan bai kwatanta maka hadisi ya inganta sai ka kawai malaman tuje me shi matsayin hadisin wannan shi ne zai baka ce matsayin shi kaza ne kuma wannan kuma magana ce da bayani ne cin abu yace haza waqatul ikhtiyar shi muna magana ai ba magana galaban ya yi magana kana wato shi malamin abin da sai zabe yake cewa wannan lokaci da aka yi magana daga bacewar ja zuwa nisfin layl shi a sai sabiq iyakan masu ganin lokaci shine mukhtari kaje abin da ke gani shi yace hada waqtul ikhtiyar wannan lokaci na mukhtari amma waqtul jawaz wal ittirar fomu mutaddun ilal fajar shi iya nan tun daga nan haye zuwa sallar asuba an kai sallar isha ka yi sallah a lokaci da aka jama dogara shi shi da hadisi abi qatada قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت صلاة أخرى رواه مسلم فترى النبي صلى الله عليه وسلم يتي أما كما كما ألا شنا أما ألا إنه ليس في نوم تفريد باب سككي أكم برشي da ya ɗauki ka baka ka sakaki ka bari babu sakaki a nan gonganci ina mata sakaki alaman lamin sallin salata wanda bai yi ba salla kenan ba kan barci ba da gangan hatta ji a wakatar ta ɗaukura har lokacin wata ya zo wannan magana har lokacin wata ya zo shi ne shi kenan sallin bai ɗauka kenan tun da isha asuba ba ta yi ba kenan isha tana nan haya zuwa sallar asuba shi ne fi'in shi رواه مسلم يتي والحديث المتقدم في المواقيت يدل على أن وقت كل صلاة ممتد إلى دخول وقت صلاة الأخرى إلا صلاة الفجر حديثي سر قباتا نلوكتين صلى suna karantar da mu suna shirye da mu akan lokacin kowace sallah iya nan har ya zuwa shiga wata sallah sai sallar asuba فإنه لا تمتد إلى وشيء بيك وصلى الظهر فإن العلماء أجمعوا أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس ita asuba lokacinta na karewa da kullowar rana shi ne albani rahimahullah cikin tawon munna ya ce wannan magana da yi wata madogara menene a wannan ruwaya da ya ambata take kawo asuba na nan kai isha na asuba babu nasi a kai ya ce kuwa in har ka ce wannan hadisin da ka kawo kenan ita ma asuban na nan ha azuwar misa kawai ta atan ba nasi da ce lezuwa bai ce lezuwar ba yanda annabi ya ce salatul maghrib qabla ila ayyuka shafaq haka annabi ya ce salatul isha ila nisfil layl haka annabi ya ce salatul isha subah zuwa tsallo isha dukkan magana guda ce annabi ko ce ya ce ga lutunta kuma yayi awalin aka da matar ruwa makaranta lablabas nake awalin har ga shiga ga huta ya ce azhur na nan malal kul asar ko asabat asabat na nan mutakal asar ba ta yi ba in ta yi babu ita kuma ya ce kuma ya ce wannan tsakanin wannan shi ne wuce ma bai na hade ne wakat kai ka huta ta kace kuma lokaci ne shi annabi ya kayyade ya yi sifin layi ya yi lokacin kenan ta haka ce kenan babu wata madogara a yi karar ra'ayi ne amma sa'awa zai na sima ce ra'ayin da aka kawo aka ce isha tana na asuba da yawa aka suka dauke shi ya su ce sallar asuba sallar isha har zuwa kwanciya ya kare yawan gaba da kam na gari kare bi kare da ya zo yi ta kwanta to kasa kana cikin hadari isha ta huta annabi ta tana na har zuwa rabin dare cewa ha asuba ba nasibin hadisi ba gaskiya da mutum ya tara ka abin din da kake kakkabar isha lokacin suke dare huci gana kenan gaskiya magana sai istihbabu ta'khiru salatin isha'i an awwal waqtiha magana ta musamman ce zama anan na an so a jinkirta sallar isha akan horkon shigarta lokacinta wal afdal abin da yake ta akhiru salatul isha'i ila akhir waqtiha al-muqtar kashi ya muqtar da daruri ne kasan haka mahiya baki ba suka ce ya ce waqtul muqtar na azhur har yanzu al-asr da ka suke so azhur har hal asr muqtari ne kullu asr ta ga azhur ka azhur a lokaci haka suke wata magana ta fiye kenan ba laifi ba a tsarin su dan ka kai azhur al-asr ba kai laifi ba lokaci cikin lokaci kai ma kaga nasi karara ya ce a zauna nan matuƙa al'asar ba ta yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi azar hukunci ka ya kace ce ma baina hadaini waqatun kuma tarwa cikin salata awalin wa akhiran farkon sallah tana da hukunci karshe yace farkon mazur muke wannan dawal shams karshen shi ina wata tsawonka to kai dole kaga an ba da nasi baka tura magana da ra'ayi ka kawo ka ce tana na bayan sallah ila kun fa inda ta maka ba ta Allah garauta musu kuma amma nasi karara babu ita ɗan wacce ta zo to nan da yanzu ya yi ma bayanin shi kashi da ziyarar dai abin da ya yi a jinkirta ta haya zuwa ƙarshen lokacin ta almukuta da ya ce shi ne wani lokacin mukutar ƙarshen shi ya ce huwa na sufin laili shi ne rabin dare tsakiyar dare a wasu ba ya wannan magana li hadis aisha qalat na ataman nabi sallallahu alaihi wasallam zata laila nan sallam ya ja dare al'atama waqtul isha tana kiran isha da atama nan ita tuna atama kenan har ya ja dare lokacin isha ya shiga wani lokaci hatta dhahaba amata ya mudewa daga cikin dare ta yi hatta nama al masjid har aka yi barci summa kharaja fa salla yahutu ya salla faqal yace innahu lawaqatuha laula an ashqa ala ummati kun ga wannan lokacin ta ne kan tambaya da bayani amma da kan karanta ma'luma ta ba na ji sakata wannan lokacin sujata to ya gudun ya saba ma'luma shi nan da yace amatu la tambaya bayani sulsul awwal rawa muslim wa nasa'i wa qad taqaddama hadith hadith abi huraira wa hadith abi sa'id al-khudri wa huma fi ma'ana hadith aisha وكلها تدل على استباب التأخير تأخير وأفضليته abin da ya gabata da Abu Huraira na Abu Sa'id al-Khudri da hadisin Aisha duk suna karantar da mu akan an so a jinkirta ta kuma shine yayi wa annan nabi sallallahu alaihi wasallam taraka taraka al-muwazabata alaihi lima fihi min al-mashaqqat al-musallin nan sallallahu ya bar kai shi karshen lokacin saboda irin wahala zai tsananta ma al'ummar masalla a ce he can dare a hutu a yi ta wa qad kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yulahiz ahwal al-mu'tamin fa ahyanan yu'ajjil wa ahyanan yu'akhir annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai mula yana lura shine yulahiz ahwal al-mu'tamin yana lura da halayen mamun shi fa ahyanan yu'ajjil wa ahyanan a wani lokaci yayi ta da wuri da an yi kawai hadu a yi ta wani lokaci ya ja ya ce fa'an jabir wata ruwa ta jabir radiyallahu ƙal kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli zuhura bil hajjara wal asr wa shamsu naqiya annabi sallallahu alaihi yana yin sallah ta azur bil hajira da garjin rana kenan daga ta huce zawal daidai zawal yakan yi azhar daidai zawal wal asr kuma yana al asr wa shamsu naqiya rana tana fas kenan haska kenan kayan tawara karkata tana faskinta yake al asr da wuri kenan wal maghrib idza wajabat ash-shams na so gama halin shi ne da kullum mai yawa rana kuma magariba iyayenta lokacin haɗawar rana wani isha ita ishawa a hayanan yi akhiruwa wa hayanan yi ajiyar isha wani lokaci yakan jinkirta ta wani lokaci yakan gaggauta me yake ce idara au mujtama'u ajjal idan isha ta yi kowa yana in sun saka kowa ya zo ba wannan ake jira mazu a kira mazu in yaga suna sana suna wuri guda sai da wuri a watsi wai zara amu abu tsawo in yaga wata amu abu tsawo in yaga sun yi jinkiri ba mamu da wuri lokacin isha amma ba mutane a nan kuma akar he jinkirta ta kaji ke dalilin gaggauta inda akwai mutanen sun suna nan yin take da wuri in ba mutane ya dan ja ta a samu karin mamu ya ce wasu buhukanu أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس مع الصبار أنا صلى الله عليه وسلم ينا صلاتها بغلس لجيجي هذا جيجي كو gari asuba gari ya waye haske bai na bako ina amma akwai haske dan dudu da haske haske jiji gari ya waye babu duhu amma kuma babu haske ina na rana shi ne da jiji ya zo da jiji da duhu duhu da dan haske haske shine al-ghalas shi ya ce cin kudu zamu lalle a ce zamtar lalle wata wannan har haɗuwar ɗan duhun asuba ɗan duhun dare da wayewa gari shi na shi na algalas kina yana yin asuba bilgalas sai na ne nan ya ce annaumu qabalaha wal hadithu ba'daha maganar yin barci kahin isha da yin magana hira bayan isha zai kaga magana a kansu ya ce yi korahun naumu kabalar salatin isha an karhanta barci kahin ka yi isha an karhanta yin barci wal hadisu ba da da yin hira bayan sallar isha li hadisi abi barratul asalami annan nabiya sallallahu alaihi wasallam كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها على الأتمة وكان يكره النوم قبلها أنه صلى الله عليه وسلم يناسو أجنكر تإشاء wadda kuke ma suna al'atama a san sunanta aka kan nabi zo ai ma suna mai sunan lokacin atama lokacin isha amma nace kirkina kuna mata suna al'atama kenan sunan isha ya kace atama kenan kuma yana kin barci kahin ayi sallar isha wal hadisi ba da hira ya hana hira ko kin hira bayan sallar isha rahul jama'a wannan ruwaya duka jama'a kenan imam ahmad abu imam al-bukhari muslim don asabu sunna arba kin san ka ruwaya wa an ibn mas'ud qal jadaba lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam samara ba'da al-isha annabi sallallahu ya mana tsawatarwa akan hira bayan isha rawahu ibn majah mai jadaba ita mana zajara mana zajarar na wani hana anu ya tsawatar mai hana mu ya ce mai illatul kara mai yasa aka ce makaruhi ne ya ce illatul kara ta noma kabala ladisu ba da illar da yasa aka hana barci kayan isha da aka hana hira bayan sallar isha annan nawma qad yafutu ala na'im salati fil waqt mustahab domin kai barci baka yi ba sallah lokacin da ya kamata kai sallah zai huce ka sai ta lokacin huce aw salatul jama'a ko ko lokacin jama'a ta sallar jama'a ta huce ka kai jami'i huce ka ta ta hana kenan ba kai sallah kai barci kayan lokacin sallar isha kama anna samara ba'ada yu'addi ila sahur kamar yadda hira bayan sallar isha zai kai ka lokacin suhur kenan ka makara almudi'u li kathirin min anfusa zai ga zaka yi asarar da yawa cikin lokacinka amma yace amma yace fa in arada nawm amma in kana so ka yi barci ka yi magana bukatar barci ka yi magarba don kan ta ba haramu bane ba ka bukaci barci ka yi magarba amma wa kana ma'ahu man yuqizu kana mai harka ka kore bai za ta za ta gaba amma ba wani katu mai tada kuma taka akwai in ma kai gobaro ne kana da mantakin ka revekin ka ko salula sai ka sa revai anan yace kenan ba laifi bane ba da mun gudun abun wucewa sallah amma in dai akwai mai tada ka ko wani ko reve aw tahaddasa bi khairin ko hirar zaka ta ban sallar isha hira ta alkhairi ce fala karahata hira ta yanzu ta ba karanta hira ba isha in alheri ne ya kawo ruwaya akan dalilin haka fa an ibn umar qal kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasmun inda abi bakar laylata kadhalika fi amr min muslimin wa ana ma'ahu ibn umar kace annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa hira a cikin dare gina abubakar kuma nima da ni ake hirai kuma bayan sha ke zuwa da ake shi ne mutu shi kenan kayan kenan a nan an san dai ba ta kai bakar ko wai ce kuma cikin alamar musulmi na bidai ana iya zuwa yi ana zuwa ce wannan ruwa ta imam ahmad wa tirmidhi wa hasanahu wa an ibn abbas qal raqadtu fi bayt maymunah laylatan kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam indaha لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع علي ساعة ثم رقد تدنا أنا أجراننا ابن عباس كي تشيوا يا كوانا معنا رقدت في بيت ميمونة يا يجي يا كوان تاكيد ميمونة إلو بابا يشيشي كما واتي غريش shi zo da a cikin wani dare ya je gidan maimuna don me ya kai shi ce don ga yadda manzan Allah yake ibada cikin dare karatu ne ji yaro ne wani je gidan babashi idan babashi yaro ne ya je kwanta ɗakin da annaba ga maimuna ya ce suna wannan ɓangaren matashin kai sarrafa matashin kai ne ina gehi matashin kan ma guda guda abu su zana wannan shi kuma iya gehi matashin kan nasu kenan iya tare da su shi abin da kai shi ya kai annabi kasala cikin dare to na abin da ke so ya ce annabi ya yi tare sanar mai sanar masa'ata annabi ya yi hira tare sa nabi sallama ma ahli sa'ad annabi ya hira dan lokaci da can bayan hira to kan kuma ya kwanta shine suka maka hira ba sal isha rawa muslim rawa ta imam muslim sai waqt salatul subhi lokacin sal asuba dan a kina ta kace da gaskiyar magana kowa ya san da yawa cikin mutane hirar da kalle kalle he mutun ya ja kuma aka ce barcin kare ne barcin kare kan shi kare ta yawo ta yawo a saban na yi kwanta dukkan riba kare da yake zai ta yawo ta yawo birki ba cikin taushe shi amma su bata na kashi a kwance iya barci shi ne barcin kare to mutum kare da kai ka makara can dare yaro kuma kwanta kuma da baka tashi ya hana sallah asuba kawai na hili karar bayan gama ka ba haramcin wannan abun don ya ja maka rashin sallah ta asuba a takaice kenan sai aka ce wakar salatu subi lokacin sallar asuba shi kuma ce ya taji usubu min tulu ilfajar sadiq wa yastamiru ila tulu shams shi kuma lokacin sallar asuba yana harawa min tulu ilfajar sadiq daga ketowar alfijir ta gaskiya kina akwai alkazib na sanar da ta fata akwai alkazib annabi ce akwai wani haske da yake dan dungowa daga gabas amma bai gama duniya bai gama sama gaba daya ya tsaga haske haka to wannan shi a ce fazar kaji alfijin na ƙarya wanda annabi ce yana halatta cin abinci amma bai halatta sallah shine na ƙaryar wanda ce da yawa masu wannan abin lujisar wanda san addini ba sun kawo lujisar da yawa kan wancan na ƙarya wanda ana ce adiba ta alfijin ta wuce a ci alaƙa ta ba wa alaƙa ta hudu ba ta bace ba abin da ta da kun ko'ina gama ta yi kuna ya ta tana gama sama ko'ina ta gama mai wannan littafin samun na bita ta tana bugon katangu da ko'ina haske ne ba na abu ne ba na wai ana leƙa ta to ta bace ba ana leƙa alfajir to ba alfajir bace ba baje haske ne hana baka misali a ta ka farka su bi annabi wani misali a ta kaman keto alfajir amma muna da wai ana leƙa ta hudu ko to ba ba alfajar ba alfajar ba ta bayyana ana baka misalin abin da ke wadi a hili in ba wani in wani lokaci ba ta ibada da bai sa lokacin ta wai ma da gani ba abu ne kalar a hili ba ya malam ba lokacin da wanda ya ce amma ta wai ta yana yayya leka wai wallahi ba ta bace ba ta bukata ta leka ta kullun ta bai da kun ga ganta kullun ka ga sai kullun wasu kiya bayana ko kala kana kallon kana kallon gabas in duk lokacin ta kun kaga hasken ya gama ya gama duniya haka yace kenan lokacin asuba yana farawa min tulu'il fajr sadiq daga ketawal alfajr ta gaskiyar wa yastamir kuma lokacin iyanan ila tulu'i shams har zuwa rana na hudawa ya kare kama taqaddama kamar da hadisi ya gabata baya ko da raka'a ɗaya ka samu kayan ta fada a ta biyu ta fada ka ta hudu ka samu asuba raka daya kayan ta biyu ta bullo asuba ka ta tsira duk da kayan lahi amma ta tsira a shi na albanin cewa to a nan shi ibina sam ke cewa a nan wani adam gana da annabi mazala ke cewa in ka samu raka daya kayan wadawar rana ka samu la'asar in ka samu raka daya kayan ta bullo ka samu asuba shi dan Allah in ta hudu akwai sallai inda akwai an gama magana inda har ta fada ba kai ko ɗaya ba akwai ta babu ta inda ya ce akwai ta bayan ta bullo ba ka wani magana kina akwai mumbanci na haka tana bullowa ta huce asaba tana hadawa asa ta huce magana kenan sai ina ganin kamata mu tsaya sabon babi Allah kai mushin gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh